إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘Yan uwa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana mafaka. yau muna subdu sha shidda ga wata na jimadar ula hijira shekara 1441 wanda ya dace da sha ɗaya ga wata na harko shekara 2020 Allah mana mafaka suna wani ibrahim نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا ما تنبأنا فرقو يا تنبأني بان gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku. abinda ke tambaya cewa wai shin me ake kira menene imani
to da harko dai masu kira za su iya kira a lambobi kamar haka ima lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 0 an 62 ko lamba ta move mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katorze trande sankant karande allah mana mawafaka yan uwa ka ce imani ina ga ko da a wajen malam bahaushe ya ce imani da abu yarda yarda da babu wani kokonto kanta shi suka ce a tasdiqul jazim ko al-itiraf tam mana e, yarda da wani abu haka ne ka da shi yarda da babu wani kokonto a kanta shi ne asalin kalma a loga na suna imani illa mu a musulunci aka ce imani iya da wata ma'ana daban ɓangaren aƙida kamar yadda malakar jibril al da ya sabako ya zo yawa manzana tambaya tsakar sahabbai da siffa ta mutane a daga cikin tambaya da ya mishi mahawar iman me imani a sai jiro wasu ababe kagon daban ne na tumini billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa limul akhir zuwa da imani bil qadar khairi wa sharri magana imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da ranar lahira da qadar alkhairi ko sharri wannan ana kiransa ma rukunin imani imani bai zamantowa imani ka zama mummuni na kwarai a shar'ance a musulunci sai in ka yarda da wa'annan ababe guda shidda kuma yarda da babu kokonto kanta kenan imani da Allah cikakken imani baka shakka game da samuwar Allah wanda duk sifo sifa ta Allah ta kamala ta Allah kuma ka yarda da manzo da Allah duka manzanni da Allah ya aiko gaskiya ne a jumlace kuma kai manzan annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzanka imani da latattawai Allah saukar da tawai daga sama irin manya manya sanannu irin su at-taura irin su injil irin su zabur sufi ibrahim da musa da qur'ani wannan sune littafai wanda sunan su karara a cikin da ake wajibi ka imani da su kenan wannan shine bangaren imani da littafai imani da da manzanni a jumlace imani da tawai imani da ran lahira ka yi imani akwai wata rana ta ƙarshe wadda ita ne Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara kowa da kowa da mutum da aljani da mala'iku illa za a yi hisabi tsakanin mutane da aljanu za a ma kowa hisabi na rayuwar da ya a duniya Allah zai tarasa a hilin kiyama don yin hisabi tsakanin bayi wanda dole ka yarda da wani rana babu yarda da babu kokonto kanta shine ka yi imani ba kokonto ka yarda a kwanan lahira da Allah zai ma kowa hisabi yana kai da Allah kai da manzo na Allah manzo na Allah kai da kai da magana da tawalla saboda littawai kai da na magana imani da ya kace da manzanni imani da Allah da ran imani da Allah da ce da da mala'iku kai da Allah iyar mala'iku wata halitta ce ta musamman da Allah halitta daga haske shine imani da Allah imani da mala'iku ko mala'iku Allah kada sai musu kinan ba mala'iku da tattafai manzanni ran lahira da kadara kuma mai kaddara Allah subhanahu wata'ala ya rubuta kaddara ya programan komi kenan abinda za a yi a cikin halittar shi bayan shi kayan a yi sama da shiga dubu hamsin Allah ya programan komi Allah ya shirya komi yan wa shirya kaddara da Allah ya programan komi wai bai hana kuma tuntun da an haka mai kawo magana addu'a an magana samu tun sabon yi magana zamaninsu annabi ce a haka bane na malaki kowa ya ta yi aiki ‘yan uwa a ƙaddara an ƙaddara misali wani zai kaza misali aka ce mai gama gana addu'a ciki an rubuta a ƙaddara wani zai samu kaza na illa ko na alkhairi misali a ce misali kenan na illa amma ya ce dalilin addu'a shi kuma za a bashi kaza ya ce bawa idan hadda Allah bai canza su ababe bai da mai kama gana addu'a in an rubuta kuma an ƙare ta wannan kenan iya kowa daga cikin abin da ake faɗi cewa yan hulla ma sha usbit wanda umul kitab karkashin wannan Allah iya goge abin da tabbata abin da ke so kenan yakan an rubuta sunanka misali kaza ne kai misali matsayinka ko talaka ne ko shaqi ne amma kuma zaka zo kai wani aiki dalilin ake kaza kuma za a baka matsayin na sa'idi mai arziki ko a ce na duniya ko lahira kaga wannan kenan dalilin addu'a duka cikin kadara ne da biyo ta cikin kadara ta Allah ta kace dole kenan kai da ku yan wa a yau bambancin mummuni da kahurai abin da yasa kahurai suke kashe kansu da yawa ke samun kisan kai cikin kahurai ba samu cikin musulmi mu muna da imani da kaddara Allah kaddara komi abin da yazo maka daga Allah yake kamar ungumin Allah ka koma ga Allah ka ungumin kaddara shine matsayin mai imani mara imani bai ko bai mai da abin kaddara sai mai hidura abin abin akan shi ya kasa doka sai ga hukace ko ya kizama ta kan shi amma mai imani kai naka za ka yi naka abin da aka ɗora maka na bakin ƙoƙari na magana gocewa ce na magana nema ne amma al'amari gaba da iya ga Allah kamar da abin Allah Allah ya kaddara komi in Allah ya kaddara umma mene ne to kaka cewa a inda ne kaza da ba ai kaza wannan annabi ce wannan tana bude makoshi ɗari kin wani a jimirce imani da kadara iya cikin rukunin imani to shi ce imani kin a jimirce imani a lugha kurin yarda da abin yarda da babu shi kakanta to wannan abin da yake loga na yarda da abu yarda da babu kokonto kanta dole a sami mai imani game da Allah bai shakka ko daya game da mala'iku bai shakka akwai mala'iku bai shakka da Allah saukar da daga sama bai shakka game da annabawa bai shakka game da ranar lahira bai shakka game da kadara wannan shine a jimza da kamata mu sani na imani lugatan wa shakka zamu ce a lugance da a shar'ance shine a majamar maqida wannan sunan kira kuna imani muna fata in wala subhanahu wataala bai ta addu'a Allah sa mu cika da imani shine babban gurin din mai imani cika da imani wannan sune imanin in ka samu abawan ka zama imani kenan Allah ya taimake mu na'am sai wani ba Allah yake cewa kamar shi dai ma'aikaci ne na iya zuwa kamar kilo goma sha uku ya aiki dawo a can yake wuni ya ce wa in sallah ta kama shi zai iya yin kasar kofa
to akwai yan uwa bambancin mutum da yake da wani gari na aikin shi da garin da yake misali da iyalan shi in can ka koma duk lokacin da ke halin a can ne misali garin ka na aiki ka koma can garin ka na aiki baka kasar a can kuma kasar a gidanka amma in je ne ba zama ne ba in je kamar ka je unguwa ne ka dawo in a matsayin bulaguro ne na maka misali yan wa bulaguro ruwayar da ta kayyade magana mil 48 kuma cikin 81 ba wai manzo Allah manzo ya ce bane ba ba manzo Allah bane bai ce bakin kasar kilo ta kaza ko amil kaza a abinda aka samu gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wannan garin mai mil 48 ya kasaran sallah ba sahabi ba kuma manzo Allah ba ce ba he in ya kaza kullun dai labaka a ce misali wannan ya gari ya kasaran sallah haka an samu ruwaya wadda ta tabbata ta ruwaya cikin sai musulmi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wani gari in ma farsa ke takwas ko kallama mil uku mahiyan ba sai uku bai kai kilo 20 ba mace manzo Allah ya kasaran sallah a can kilo sha wani abu ne kenan magana kilo ba ita bace magana inda an kira darbatul bilal inda an ke an kira darbatul bilal inda ke bulaguro to shine abdullahi bin umar ke cewa shi inda bulaguro ne ko da mini guda zai huta bulaguro zai kasarta Allah kalkashin wannan na ko inda bulaguro ne ake cewa misali zai samu yangan ruwa irin su Tokyo irin su Washington da mayangan ruwa zaka kilo 200 a cikin gari guda 200 aka ce wannan ko kilo 200 ko 200 inda a gari guda ne ba a kiran shi bulaguro zuwa unguwa sunan shi ba a yin kasar a cikin wannan garin duk tsawon tafiyar da zaka yi amma inda an ci an bar gari an yi bulaguro ko da kilo ne a kasar sallah kenan akan haka inda kake zuwa inda bulaguro sunan shi ba unguwa ba sunan shi kana dama kai kasar sallah a can illa wata suna tabbatatta in garin da ka je in akwai limami ratibi zai sallah kana da dama ka bi shi ku sallah kuma ka cika sallah irin ta liman in ta kama kai da ka san sallah ka wannan shine kuma magana wallahi a'lam na'am sai wani ba Allah ya ce wai Allah shiga ta malam bayan yana gaida ku yace wai iya da tambaya kamar wando in ya tsuha an ce wai wai laifi ne ka ciccira shi kai kamar goge mota ko wani wannan yawa hana shi ne gama ka tambaye waye hana ba sai abin saki waye hana ya tambaye ka waye hana ka ko da hira ce tana tambaye shi waye hana shi ganin ba
to sai wani ba Allah yake cewa wai kamar mai wurdi idan mutum yana so ya yi roƙon Allah wai ina ya kamata ya kalla alƙibla ko ko a'a yana cikin sunna kallon ibla wajen addu'a duk da ba shaɗi bane amma ana kallon ibla annabi ya kallon ibla wajen addu'a eh misali me yake cewa zaka yi addu'a ko sukan annabi zama aka zo an iya zuwa su aka man labarin abu hirs kan ibla ya addu'a ya tabbata kallon ibla cikin addu'a amma ba sharɗi ma sa addu'a bane amma ana kallon ibla cikin addu'a duk da ba bai cikin sharɗi amma amma iya cikin mustahabi na abin da ake so wajen addu'a a fuskanci alƙibla a yi addu'a iya da cikin sunna ba lahi bane ba la babban abu ya zamanto zuciyarka shine babban abu zuciyarka ita ce yau take da matsala cikin addu'a saboda me yasa ruwa ta annabi sallallahu alaihi cewa ud'u Allah wa antum muqimin bil ijaba fa inna Allah la tajib min qawlin ghafil lahin ku kirayi Allah ku roki Allah kuna da yaqini Allah zai amsa addu'a ku haka wannan Allah ce kenan ka yi addu'a da yaqini hankalin yace domin Allah bai amsal addu'ar wanda yake addu'a zuciya shi a wani daban kana gaban Allah kana addu'a amma kana wata unguwa ko kana kasuwa na daban wannan addu'a ba ta shiga da babu zuciya ka a wajen Allah kenan mai san fuskanci ma a kibla ta tahiya amma ko ba ka fuskanta ba babba abu ko kana ganin kibla zuciya ka ba kibla ba ba ga Allah ba ba ta fa'ida kenan su a yi addu'a da yaqini da kaskantar da kai kuma da imani Allah zai karba eh to sai tambaya daga wani ban Allah shi kuma yana cewa wai kamar yaron shago ne shi sai yana da mai gida kenan sai wani ya kawo kaya irin nasu irin wanda suke sai da ko daga kano ko kuma daga yamai haka sai aka kira yaron aka ce mishi to in ka je in mai gidanka ya saya kana da kaza kaza a ciki to wai wannan aka ba shi ya iya amsa ko ko a haramun ne
mun gane ba in ya zamanto a ce misali kai wakilin shi ne aka ce misali wakilin yaron mutum kenan kai wakilin kantin ne wakilin wannan dukiya ne kin bai kamata a baka wani kuɗi da banka amsa bayan aiki da kake kun dukiyar ta kuce inda haka ne tunda kai anan kake ci anan ake riba da ka samu anan ake biyan ka eh eh kamar ka son ce haka ne gaskiya bai kamata ba ka zanto ba abin da ka samu ai kuɗi kayan ku ne eh kayan ku ne kai ne kuma kai mas'ul ne kamar kai wakilin wani mai duke ne sai magana kenan ba abin da kai wakilin wani duke ne ina da shi akwai gwanda ba amma wannan wakilin wakilin duke ne mai kamata ba su kaya kai haka nan kuma iya wannan cikin hanyoyi nan na kwalisun na cin hanci eh ka gyara cinikin ba misali ya baka ya daya baka
to sai wani ba Allah ke tambaya abin da yake tambaya ce wai malam menene ake kira menene tawassuli
tawassuli kamun kawa muke ce a hausa to dalilin kaza a mun kaza su misali eh yan cewa ne ta bi malama yana cewa wai kuma da me ake yin tawassuli shi ne tawassuli a bangaren ibada bangaren tawassuli ka yi tsani dalilin aiki kaza dalilin kaza a takaice a shari'a ta aƙida tauhidi wajen malamin sunna a sunan jama'a wanda ya tabbata bangaren abin da babu wani kokonto wajen tawassuli da shi kana tawassuli da sunayen Allah ko da sufofin Allah ko da wani ibada da Allah ya ɗora maka da Allah ke so ko kuwa da addu'ar bawa na ƙwarai ya maka addu'a Allah dan sunanka kaza Allah dan sufuka kaza Allah dan dan wannan sallar da da ne ko sadaka da kai wani abu da kai na ibada kana yi tawassuli da shi a wajen Allah subhanahu wataala na Allah ya maka kaza kuma haka kana yi tawassuli a wajen Allah wani samu cikin addu'a na amma addu'a ta hanyar addu'a ka zan misali annabi sallallahu alaihi lokacin da ya koma ga Allah an samu hori ganin annabi ya dare iya musu addu'a suka zo umar ce abbas annabin annabi ya rima bayyana yanzu kai amma annabi yanzu kai mana addu'a a ce Allah ka mana wadan abbas ba da annabi da abbas a ce abbas ka zo ka mana addu'a da annabi ya dare iya mana addu'a amma yanzu suka ce yanzu abbas ka zo ka mana addu'a ka gana addu'a ce kamar ce gata malam kwan dan wara a samu cikin addu'a dan tawassuli ne kai ko wani ibada wani azumi ne kai wani abu daban kai na alkhairi kana tawassuli shi kenan Allah ya ma kaza da abu kaza da kai misali muna labarin abu da ya shahara wasu bayan Allah guda uku suna cikin tahiya dutse sun shiga wani kogon dutse dutse ya rihe musu katon dutsen da bai dokuwa kowa a nan suka ce kungo a yau ba abin zai tsiratar da mu daga wannan daga wannan wuri illa tawassuli ga Allah subhanahu wataala game da kowa ake riba kowa riba aikin da a can da ma al'ummomin da suna tawassuli da aikin alheri ɗaya tana shi biye shiga ma'ahiya ɗaya tana barin haƙi barin zina da yi don Allah ya taimakawa da zai zina da ita ɗaya tana biye ma'ana ma'aikata ɗaya tana yadda ya alkhairi ga wasu bashi wasu maki wasu ma'aikata suka bar mashi dukiyarsu ya tattale ta ta cire kowa ta wasili Allah ya Allah ka sani Allah yanda baba ta ta yi kaza uwaye na suka yi kaza kaza na musu kaza saboda kaza Allah na yi ne haƙuri na ba su a kaza na abubuwa da ke yake haƙuri ne uwa suna barci kaza da su a takaice dai wannan abin da ya wani bawan Allah na ya isko ma'aikun shi suna barci shi ke zo ka musu abinci su abinci ya zo sun yi barci iya jin ya wani ya tada su daga barci kuma iya gudun ya je ya ba ɗin shi abinci su mutum su abinci ba ya tsaya iya kai da kawa ƙahon uwayen shi suna barci sai da suka falka ya ba su abinci suka ci suka suka koshi tukun ji gida ya ce Allah wani abin da ne in na danka Allah ka buɗe wani ƙofar mota sai ɓangaren dutse sai buɗe amma ba su iya fita amma ya motsa suna kallo ɗaya ya ce ya Allah ka sani ina ɗaya ɗan uwa wanda nake na buƙaci aikin banza da ta ta kiya ran nan gari ya yi zahi ta shiga mugun hali ta zo ta ce ta mika ta yarda in ba ta wannan kuɗin in yi aikin banza ta komai da komai ya kammala sai saduwa da ita ta ce min ma'ana kare ƙoha ma da uwa ta ce a dai ko an kare ko ina kare sama a kai ta mai wa'azi dai kaka taɓa abin da Allah ya halitta maka ba wannan tsoro ya kama shi tsoron Allah kuma kuɗin ta ne ma ya ba ta kyauta kuma ce bai aikin banza bayan ta yarda ya ce Allah wani abin da ne Allah in na dan kai ka buɗe mana kowa ta buɗe suka ba su yi wuta amma amma ta ƙara buɗuwa ɗaya shi kuma ya tana yadda ya ma wasu bayan Allah sun yi ma'aikata wani ma'aikaci ne ya aiki ya bar kayan shi ba shi kuɗin shi ba ya tsaki wannan kuɗin ya sai dabba yake mai kiwo yake mai kiwo kayan ya zo wata rana an tsawon lokaci kayan ya zo sun zama garke guda da ya dawo ya neman haƙƙin shi ya ce bawan Allah haƙƙi na ce haƙƙin gaci ai gashi na ci ba haƙƙin arziki lima ya ce da don da babu naka ne sunan tattala ya ce na baka je na baka dan Allah kurin ya ce Allah wani abin da inda ina dan kai Allah ka bude mana kowa ta bude su duka ku suka wuta kaga wannan ya nabi ba ibadar labarin shi kaga wannan sun tawassuli da aikin alheri ka shi ake dadin kai aiki komai dan Allah kaga wannan aikin da suka yi ina bisin Allah ba zai amfane su yan wanda a takaice dai ya tabbata yin tawassuli dan Allah subhanahu wataala haka Allah dan sun da kima annabi Allah ya san da sun ta ko shi dan sun da kake ba annabi kuma ya koshe shari'a Allah ya cikin abin da ake na tawassuli shine kai kun je ma'ana kan tawassuli tsani ta ai ta kaza to shari'a ta tabbatar da ba kokonto ba sa bani kan tawassuli da sunayen Allah da sunan Allah kaza ko da siffa ta Allah ko da zamu ce da ayyuka da Allah shar'anta na ibada ko da addu'a wani bawa na kware wannan sunan ake ana abu guda hudu sunan aka shar'anta tawassuli da su na ta rike da kyau abu guda hudu babu sabani kan tawassuli da su suna Allah siffofin Allah aiki na da Allah shar'anta a yi da addu'a wani bawa na kware Allah taimake mu amin malam sai wani ba Allah yake tambaya cewa ya ce sallah ta bar su su kuma sun kai su biyar sai suka yi jam'i sai wani ya ce ai sallar ta su ba ta yi ba inda an jam'i kuka zo kuka ta ku kuma
yan uwa wannan mas'ala ce gaskiya a yanzu ana yawan cece ku ce a kanta duk da bai dace ba a samu cece ku ce da yawa kanta yan wada abin da yake da sabani kuma sabanin ba zai fara ba tsakar rana ko ba wata madogara irin wani abun magabata suka yi alheri suka yi muhimmanci a rayuwa sun sami irin wannan ra'ayi daban-daban amma bai kawo abun sa mudda mutum zai aiki da abin da ya gani tsokan shi yan wa tushen wannan mas'ala zan ga muku ta a takaice eh annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai kama kan nasi na manzo an sallama ya ce ka ai jam'i a masallaci bayan an kare ko kuwa ku yi jam'i bayan an kare in ma illa wanda ya kusa misali me ya wa kana musabar magabata masu cewa misali za a iya yi hujjar su ta harko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ya kare sai wani sahabi ya zo iya sallah sai manzo Allah yake cewa waye zai kama mun sadaq alaza waye zai kama su yi sallah ya zo ya makara sai a ruwa ya ibn abi shayba ma aka ce abubakar matashi manzo Allah yana rayi iya kallo abubakar ya kama mashi suka yi sallah tare da wannan sahabi da ya makara kaga hujjar masu ci ana yi jami'i ka jami'i ne ka nabi ya kaya aka jami'i ko hujjar ta farko kenan hujjar ta farko da koi anas ibn malik anas ibn malik radiyallahu anhu anas ibn malik shi idan ya zo masallaci an yi sallah an kare zai tada sallah ya sallah sabuwa da amajiran shi a masallacin ba wani ko aka kuma haka yake yi ka ji hujjar su ko kuma na gaba ba annabi ce ba yi hujjar masu cewa su kuma ba yi ta harko suna ka hujjar cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo an kare sallah a masallaci sai ya koma da harko suna raddi ga sun san da wacce magana yawo kai manzana a gaban shi an yi amma sai su ce ai wannan wani abu ne ɗaya na fila ɗaya farilla ce ba duka jami'a ba duka farilla ba ce ba ya sai ya rage kamar ta magana ta abubakar na biyu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga unguwa ya zo an kare sallah sai ya koma gida ya sallah da iyalan shi wannan su ne kenan annabi ya koma gida bai amsallaci ba to kaga nan ma su wancan bangaren za su iya cewa ai ba ta ba yi ba kuma an san sallah an zo amsallaci zai shi ɗaya zai shi ɗaya amma can gida da iyalan shi zai to dai a takaice shine hujjar su annabi ya koma gida sallah sudda ta hujja ta gaba cewa Abdullahi bin Mas'ud shi kuma fiqin Abdullahi bin Mas'ud shi ko in zo masallaci an yi sallah bai jam'in sallah biyu a masallaci kaga da kenan wasu mulgoyi na tun magabata to don haka malamai suke karawa balle fikin malaki hatta irin su masu albani suna kan ba'ayi mai hujja su babba su kara a yanzu cewa bude wannan kafa a rika jami'i a masallaci zai ka rabo kan al'umma shi kuma hadari ce za a samu wasu masu fitina su taimaka muliman musalla dangam sai musu muliman musalla kuran a zo neman ratibi ya yi wasu su ka jami'a bayan shi a samu rabuwa a masallaci sun musulunci da yake kin kan rabuwa al'umma wannan shine babban kofa ma da ake tushewa ta hana jami'i biyu a masallaci kaji dan wannan sune sabanin malamai ko magabata kan jami'i biyu a masallaci dan haka kaka a wannan maganganu wanda ya ce zai yi kai da baka yi bai kamata baka mai mu'arada mai kari haka kai matsala tsakanin kai da shi ganin iya da wani asali cikin magabata illa kai wanda kaga harin jaye ka yi in wa kan wannan ni kai na gaskiya na yi nutsuwa da ka'ayi me yasa nake nutsuwa da ka'ayi rashin gudun shiga wannan sabanin ba mai cewa an kai kai ɗaya galibi kuma neman fadala ce ruwa cikin sunan abi dawo ta tabbata anan sallallahu iya cewa duk wanda ya zo masallaci da ne ya sallah ba dan gamba ka zo an kare ka sa kai sallah za a baka lada manzo Allah ce kaman da kai aka yi lada da komai za a baka to idan abin da ake neman lada an bani zai kan shiga cikin sabani haka ne gaskiya na hannun tsuwa da rashin yin jam'in biya masallaci in da yan kare sallah amma wannan sallah zo zo bin ya zaina shi wannan ba duk da ya kana yi shi sai misalan ba matsala komi na hata da kina abin yan wabi ta bai kai ba ta tarjiyo mu a samu rigima abu ne mai sabani amma ni na ganin fahimtar rashin jam'in biya masallaci shi yahi wallahu a'lam na'am to sai wani ke tambawai eh aljanna iya iya auren mace ko kuma ita majan macen aljini ta namiji to yan uwa wannan ababe ana hudun su haka na araman aljini ya arami to ana ka arama shi da a ce aljini ya iya saduwa da wata mace ana ka arama da waƙula arama a ce aljini ya iya saduwa da wata shi da abin gamuwa a takaice ba mai kawo maka cikin magabata ko nuna ko na yanzu ga wani ɗaya da wata mace ta aihuwa ɗan aljiniwa ne ba mai kama ka duk sun ƙarfi da su ba mai kama ka kun kama kama ne abin da babu tabbas kan shi Allahu alam zamu ce Allahu alam amma dai babu ɗaya a ce ga ɗan wani ɗan aljini ko ga wani aljini wani a hishi ko aljini wani ta a hishi wannan amma mu ce bai wani abu wani zamu ce Allahu alam amma haƙiƙa babu haƙiƙa babu haƙiƙa ga wani ɗan wani ɗan aljini wani ne aljani jinsi ne daban mutum jinsi ne daban ba sa kama kowane jinsi rashin su daban haka wannan kuma yan uwa yarda da wannan kofa a musulunci ai da mata shari'a mace za ta yi ciki da cewa dan aljani wannan ne aljani mun ciki da ku ta aljani ne aljani wasan ta wasan aljani ba dan da na mace dan aljani ne dan Allah ya waya wala ai wannan bude kofa shari'a da ta yi dan shari'a yakin da ma yadda ce dan to ki ciki wani ne bai zina ba kun da wani ina kwanta cikin dare wani aljani yake zawa he ya sadu da ni shi na samu wannan cikin ta Allah dawa Allah sai da
abin ma da sai wani yake tambaya cewa wai shi dai iya da wata cuta amma an yi ta gwaje-gwaje sassan ba a samu komai ba ko malami zai ba shi addu'a ko kuma wata irin shawara zai ba shi to shi me ake cewa magani ba a gajiya ne ma Allah sa a dace kuma bangaren addu'a za ka yi ta addu'a misali in wuri ne za ka yi addu'a ta zo a cikin sunna irin karanta ɗora hannunka a kan ciwo kar karanta misali ya tabbata cikin ruwaya ka ɗora hannunka saman inda ke mai ciwo ka ɗora karanta bismillahi su uku kenan bismillahi bismillahi bismillahi kaɗai kun baki bismillahi ba bara mana him kun bismillahi bismillahi bismillahi ka man kai su uku kuma karanta a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu uhadir kawo bakwai kuma a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu uhadir ka karanta kawo bakwai kana neman tsayi da buwaya Allah ka ganin sifata Allah buwaya ta Allah izzatillah kana sifata Allah da buwaya Allah Allah ya kudrata Allah Allah ina neman tsayi da wani abin da nake cikin halin shi wannan kana iya yin ta irin karanta qul huwallahu da qul a'udhu uku uku a to a shawo a wurin irin karanta a ɗora hannu a saman ciwon karanta Allahumma rabban nasi adhibul ba'asa washfi wa anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama wannan ita ma ana yin kamar uku ko dai bakwai dai wuta jiji ka karanta ka ɗauka shafa a wurin wannan su ne za ka wuta roƙon Allah Allah ya baka lahiya kan wannan abin kuma akwai addu'a da ya tabbata cikin adab na Imam Bukhari wadda manzana yana yin dukkan wuni da sahiya wannan abin ne da kullum Allah kare ka daga dukkan musiba ta cuta sauransu na alama alama afi ne fi badani alama afi ne fi sam'i alama afi ne fi basari la ilaha illa anta ka uku da sai karanta kuma alama na'udhu bika min al-kufr wal faqri wa a'udhu bika min adab al-qabr la ilaha illa anta ka uku ko ce uku da asuba uku uku da magriba uku uku zan maimaita addu'a اللهم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta qawa uku da sahi kuma karanta Allahumma a'udhu bika min al-kufr wal faqr Allahumma a'udhu bika min adab al-qabr la ilaha illa anta shi ma qawa uku kai da sahi haka da marji haka wannan kaga dai a cikin kudumin tsari kana Allah baka lafiya gangan jikinka kuma ka ware irin su jinka su ganinka da kada Allah kuma kana neman tsari Allah ka daga azaba ta kana neman tsari daga talauci da da kahurci Allah da azabar kabari kuma da kalmar tafidi wani su ake yi da sahi da mulace suna baka neman lahiya a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ta muke amin amin malam sai wani yake tambaya ta me ya hukuncin mutumin da yake izgili da hijabi da gemi
to shi duka izgili da shari'a duk abin da shari'a ta shari'anta izgili da shari'a ya kafarta ka ba a izgili da shari'a izgili da shari'a wannan misali yanzu in ce banna kaza ban yi ba ya sauki dan izgili da abin shari'a wannan abin sun manzon sallallahu yake cewa wafiru liha wa fa shawarib ku cika gemanya ku bar gashin ku rage gashin baki kuma ba na tawon fiƙiyu da ya halitta ma kai in gace fiƙiyu ce ma karanta ɗauko risala littafi dai anan da yake na abin da aka waye shi akwai na an san shi ba mu inkarin shi a cikin nasin risala ba shari'i ba ya rubuta cikin babul fitara wa amara nabiyyu an tufa lihiyatu wa tuwaffar la tuqas annabi ya umarni a burge mu sai amara annabi an tufa lihiyatu annabi ya umarni a burge mu wa tuwaffar a cika ta la tuqas ka rage ta a shari nasr risala qarar ibn kuma ce amma babu lahin ta tsawo da yau a rage an ga kare kanka ka koma shari ka ga mai wani abin cewa kar duka malamai magabata wani ya ce haramu wani ya ce makaruhi babu ɗaya cikin mazhaba ittifaki na al'umma kan haramta ko hana aske gemu a mutane hudun daban karatu daban aiki daban haka ga wani malami iya inkari ko iya izgili ma da gemu kuma gemu ba ra'ayi bane ba ba ya ka a a umarni da manzo an sallame kan cikin labar annaba ko cikin qur'ani annaba haka suke hadin su annabi sallallahu alaihi wasallam ka kanta cikin sunan muhammadiyya siffar shi cikin sunan sallama siffar shi aka ce gemun shi bagganin kunnen shi gemun shi ya cika kirjin shi annabi sallallahu alaihi wasallam dan kama ka ce kai mulki ga wani da karamin gemu wanda dan da ba gemu a saka ci annabi annabi ne gani ba annabi sallallahu alaihi wasallam gemun shi ya cika kirjin shi ba a ganin kunnuwan shi gemu ba irin gemu din nan ma da kananan gemu ko gemu ma garin wannan gemu na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam gashi gare su gashi ya rike kirjin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ganin wuyan shi ba ganin kunnen shi ka karanci da shawar da yana mutum da ya sufa annabi salama in ka so ka san tufa annabi da ciki gefen shi babba ne to da kai suka su suna ka soka in tun zai ka huta dan gamne amma kan jahilci mutum ya tuba ga Allah ya kokarin ya hankali da mutum sai ya tara da sukan sunna
na'am sai wani ke tambaya shi kuma magana ijabi wajibi sunna wajibi ne kasa ba da wajibi ne kan ta tafi malikiya bin suka ta hannu ba da ba ne ba ci ba wani kayan zai ba da damar ta tare sitarta ta wani iya ina izgili a abin Allah ya shaida mu dai kuran
to sai wani ke tambaya cewa kamar mutum ne da matar shi take ci mashi hannun shi kamar na kamar na ubanta wai wannan a saki ne yan uwa kayan nan mas'ala ta yan uwa magana addini mutum ya yi kokarin in aka ce kaza zo a addini ka kai wasa da shi ka ɗauke shi kayan izgili ka hurci za an kai wasa ka ka ga ba ta abin dan wani misali kan magana hijabi Allah nasu ya tabbatar mana cewa shine ya kusa da ka ka cutar da ku duk mai yawa fasiki fasiki haushi ke ga mutum ta jikin da so ke ga jikin wannan so ke ga bayan ta ya gaban ta ya ga suka ta ga wane ne in ta riya haushi ke ji ran ka koda mutum ga mutum ya wada da shi to wallahi irin wannan cuta ce ta fasikanci masu cutar ta fasikanci su suke gaba da sa hijabi kasa hijabi domin so ke ga ko ina ya sha'awa shi yasa Allah ta kusa ka cutar da ku eh zaka adana ta ayyuna fana ta fala zuna ba Allah ta ba yin sa wani sitar gaba ta Allah ce adana ayyuna fana wala fala zuna shi ya kusa a san kuma tana kama mu ka cutar da ku kina kaga mutun ya wasa iya magana so ku bude to so yake gada kalla ya cuta ta fasikanci shi mai cuta fa so ya gani shi ke fada wada wada da kare jiki gaba daya maganar cewa mace ta miji an wa kalmar zihari inda ma ake ziharin namiji ke zihari ba mace ba wannan shi tashi ne mai kuma shi mai tai ne masu cewa in na kwanta kamar na kwanta da ubana na kwanta da kai kamar na kwanta da ubana mutum ma kwace ce shi mai take ba wannan bai ba zara kuma sai ajin ai na ce kamar na kwanta da ubana ubanki daban wani mijinki daban na ubanki mijinki ba ubanki bane ba wanda shi mai tantar ma bai ba a kusuri da shara ba da wannan kalmar ta ta wani abuci dan ta ce kamar ta kwanta da ubanta ba ta kwanta da mijinta ba ubanta bane ba kariya take gurin na haka kenan zihari namiji ne ke ce mace kin koma kamar hannun wata ku gace bayan wata ma ya zo bayan wata kenan wannan shi ke haramta mace ga namiji ya ka fara amma mace batta zihari ya kenan mun ta ce ma kenan naske ka batta yi wani abun ba da mace wani kurin kun ta kaba kun ta kaza kalma ya kaza ta tuba ga Allah dan kalma ce mummuna
to sai wani yake tambaya Allah shi ba ta malam bayan gaisuwa zuwa gare ku abin da yake tambaya wai yaya ake gane waliyi
ikon Allah eh yanwa ana ana ga alama alama wani na kwarai ne akwai wakan alamu ina tare da kai na san ka na san mu'amala ka yin kyauta amma ban ne yake ce wani kai waliyin Allah dan ba san abin da ke boye ba ban san abin da yake boye ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi ba mu a zuba nan musamman na musa gaba muna neman Allah tabbatar da mu annabi ya rayu cikin sahabbai akwai daya cikin sahabbai wanda mas'ud ne Usman bin Mas'ud na ga alama ya rasu sai daya cikin sahabbai mata take ce ka wani shaida ta kanka wani Allah karama ka mutumin kwarai annabi ce kalla wa ga miki ni manzo Allah hanzu ba ga matsayin shi ba annabi ce kaki ta ce kuwa idan har ba a tsarkake Usman ba a ga Allah a ce waliyin Allah ne to a duniya ba za a tsarkake ta haka manzo Allah ce abin da za ku ce kurin ina tsammanin wani mutumin kwarai ne ina kuma Allah shi sa hakika ina kyautawa wani zaton waliyin Allah ne ina kyautata zato baka dama ka yanke masar manzala yana raye an je wajen yaƙi an wasu yin shahada an kashe wasu ana jina-jina wasu cikin jini sun mutu sai sahabbai suke bin wuri-wuri suka shahada wani ya shahada wani ya shahada aka zo kan wani suka ce shahada yana wace kalla ba shahidi bane ba inni da atubi na gan shahuta a wajen yaƙi ne na musulmi to wata ce kaga dai tare da Allah ya salla bayan shi ya komai bayan shi ya ce shahadi da shi Muhammad Zala ce ba bai dan wuta ne. Sabai sun sani, ba sani sabai ko sani ba. Ya ne akai? Annabi ce ya ɗauki wasu kaya a cikin ganima ba araba ba. Mun aka diba kayan shi aka samu wannan kayan. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kaga wannan kenan idan manzala yana raye ya hana kuma an yi kuskuren a ce wani to ina ga a yanzu ka ce wani waliyin Allah ne har ma ya samu aljanna haka ma iya waye baka donan ɗan wa garaje ne garaje ne ake yi muna kira mun kana kaman ka kyawun zato ka tsamanin wani ka samu tun kware ne wani kana iya yi amma baka yanke min ka ce ni an ƙare ni wani ana ba gaya maka abin da ke na ya ɓoye ka san ɓoye na ba ka sani ba shi annabi annabi ɗan wa karantar da mu kana iya kyautar to ga wani mata Allah hasibu Allah shi ya san hakikan abin shi ta haka yana sanin wali ya dai alamu na wali irin aikin bayan Allah da kware ne sai da manzan Allah a rayuwar shi shi ya bayyana da wasu ya ci irin suwa suwa ne ya wannan annabi ya musu shaida wanda zaka musu shaida wanda manzan Allah bai shaida ba kai yanzu wani bai ma wani shaida ce waliyin Allah ne ya dai kyauta da zato wani muna kyautan wani waliyin Allah ne wannan na iya kana kuma shi ma ga yan ga kullum wali saka wani wali ne ko babana ne ko malami na ne ko mai kida ne zaman shi wali ni ba ni ta shafa ba da akwai masu ruduwa wani wali ne malami na ne mabi shi nake bi wali ne in wali ne aiki shi zaba ne ni ma a yi aiki irin nashi in samu zaman shi wali babanka wali bai sa ka samu tsaye a wajen Allah yayin ka aikin Allah manzon sallallahu alaihi wasallam ce ma ahlul bait ku yi aiki ku yi kokarin aiki kar a zo gobe kiyama ku zo da suna ba aiki a da ku wajen aiki kuma da sun lalace sun sun cantake da kaya duk wani shine wali na wani wani wani kina ne wannan kuskure ne ka kama Allah ka ba Allah in baban kodi ne in malamin kodi ne abinda kamata kai aiki da sannan alkhairi ne kai ma yan wa abinda aka rihi an rihi kowa ta annabta amma walitaka tana buɗe ga dubbawa na kwarai akwai a mata akwai a don su duk an ce kun waliwa ne ba ce mata mata ma akwai walitaka akwai waliya mace in ta ba Allah zama ta zama waliya Allah inda kowa zama wali za a samu a mata za a samu a maza amma a jumlace kalma da Allah cin alkur'ani da Allah ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alayhi wa lam yazanun yace alladhina amanu wa kanu taqun kaji sifar su alkur'ani Allah ya ce bayan ya tambihi kalmar mai kace a kawo hankali yace awliya Allah waliyan Allah masoyan Allah la khawfun alayhim wa lam yazanun ba su bakin ba su tsoro kun ba su bakin ciki yace kamar an tambaye ka da aka ce wa'annan waliyan Allah wanda babu tsoro babu in ciki gare su su wane ne Allah ya ga maka alladina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani imani na gaskiya kuma suna jin tsoron Allah suna kare dokokin Allah kaji masu takawa kaga wannan sifa ce idan mutum iya so kofa a buɗe namiji ga mace ka zamanto bawa mai imani ka gyara imaninka da Allah ka zamanto mai bin dokokin Allah sai ka shiga waliyan ba layin waliyan Allah ba riya kowa ba Yesu wani wali hewa ne a annabi ta aka Yesu wani amma wani taka ba gadan ta ba gadan wata wani wani su gizo wali ba gadan wani taka ba gadan wani taka ibada ce tsakaninka da Allah kuma kowa a bude dan uwa ba ni kowa ba kai bace kullun kai ka tsaya kai dan bi ne ka gabuwa ka san mutane kace ka bi ne ka san matsayin ne ka ce ainihin tun da kai wani waliyan ka ne wani masoyin ka ne almajirin ka ne to kai ka san matsayin ne ka ce da garke ni kaga ya je kiyama kowa fadi haka amma kai ma kai tukuru in kana ga alama ni na kware ne diba aikin na kware da nake kai ma ka irin shi kai ma ka hirin kai kai ma ka zo ka wuce ni akan matsayi a wajen Allah kai ka zo ka wuce malamin ka daraja a wajen Allah wannan malamin ka ne shi kake bi amma kai ka zo a wajen Allah ka yi shi daraja a wajen Allah ta mi ta hanyar takawa yan wanda haka kenan mu sani akwai waliyan Allah kuma sai an ce ba wali ba ce ba mai karin wali akwai sai an dami an ce ba wali wace ba wali akwai waliyan Allah amma ba maliyo wanda wani nada ba ba a naɗa wali ina ke naɗa malam wani an baka za magana wali takan Allah ke naɗawa ba wani bane da wali kwaikun ku taru da malamin mu ne muna san shi wace a wani wali ne ba haka bane ba wali takan aiki ne kuma duk wanda ya kowa a buɗe namiji ko mace a kowane gari kuma kowane zamani haka ne muna fatar Allah subhanahu wataala ya gafarta man bayi na kware wanda suka yi aiki na kware kuma na fata samun layin aiki da suke na kware Allah samu kan layin aiki na gari kuma Allah mana ta Allah karɓa. muna fata Allah ya samu layin waliyan Allah musamman da matan amin rabbal alamin ta gaba
to nan malam eh lowa take tambacewa wai armeni ta yi na zawarci to amma sai kishe ta ta ta hana mijin ya je gidanta da kwana sai dai da rana take ta ina matsayin mai hukuncin wannan zalunci to wannan armeni yayi kuma bai zuwa kwana gidan ita amaryar kenan a hili ba zai iya ba zai iya bane ba wannan haƙƙin ita ta bi ne in ta ga za ta iya ka a rasa gaba ɗaya ta haƙura da zalunci tana da haƙƙin ce ba ta yi daba don haƙƙi tana da haƙƙin kwana illa shi kuma nasiya ga shi mijin idan ka san me yasa Allah yake magana cewa kuna kimsu Allah ta'dilu fa ta amara fa ta amara ta amanakum dan Allah ce da Allah ce ba ba ku dama masana asala sauru ba'an ku aron mata biyu uku hudu ai ce in kun yi tsoron ku an zace ba ya ce ka tsaya da yakka to kai idan ka san baka iya adalci ga mace ta biyu misa zaka yi abin zaka je ka halakar da kanka wajen neman jin daɗin duniya ka akai asarar lahirarka dan nasiha ga irin wannan idan baka iya baka bari ka sake cikin mutunci ka dangana kun ka tsaya da ɗaya ka kurin eh ka tsaya da ɗaya ka kurin ka dangana da ɗaya ka kuma ka so ka halaka
to sai wanda yake tambayar cewa wai ana iya karanta ma mamaci aya qur'ani kamar a mai sadaka mamaci ana mai abin da ke hannun mamaci tabbas addu'a kuma ɗa duk abin da yawa ma'aikin shi in ɗa ne akwai akwai bambanci ba saɓani kan ɗa duk abin da ya karanta na ƙur'ani sadaka ce Allah zaka domin akwai ruwa ta kawo Allah haɗa aikin ɗa da ma'aiki amma wani ne ni misali wani ne nawa abokin awa zai mai hidin mai addu'a Allah ya shiga wata mishi wanda kan ta mai ƙur'ani hidin mai addu'a Allah ya shiga wata mishi shi zuwa sunna
to sai wannan eh, suke tambayar cewa wai mata a gida idan aka yi kiran sallah wai sa'i sallah ko sai an tada kabara Eh, liman za su bi shi abin da yan wadu wanda bai zuwa masallaci To, haka ma kamar da asuba wai daga an yi asalati suna iya sallah ko kuma sun yi jira an tada to ikama.
shi a takaice dukkan sallah ko ta asuba ko azhur da asan gurin isha abinda ake nema ga wanda yake sallah a gida in dai mutum mai sallah ne a gida to abinda ya hau kanshi kurin ya jirayi daga ayin kiran sa lokaci ya shiga in dai lokaci ya shiga to ba a maganar cewa sai an yi sallah a masallaci abin da ke bukata na gida kurin ko juma ko juma ake mata mata da juma ko da juma mata ba su bukata an taso da masallaci in dai lokacin azhar ya shiga kun za su sallar sallah a gida kurin haka an kiran sallah na karshe na asaba ba ki bukata sai an yi masallaci ya wasu makar ya wasu kara ke da karshe din mai sallah a gida ba masallaci ba bai jira sai an yi a masallaci Eh.
to wannan mai tambaya na gaba yake cewa ina hukuncin magada da suke tara dukiyar wannan m- eh, masu gado mai takabin masa hana ta abinci da ita da marayu
eh akwai abinci da aka kawo bayan mutuwa a taimaka ma iyalan mamaci mai sakaba diyanta wannan za a ci amma abin da yake rumbu ko mangaza na mai gida idan ba a ba mai takaba ta ci abilis ana iya ɗaukowa abin da aka ba ta suka ci da ɗiyan wani alil sayi an ba ku bahun shinkafa biyu ko uku a shari'a haka ne in dai abinci ba aka tashi ba mutum ya mutu to abinci ya zama na gado sai a ɗauko an baki bahu kaza ko tiya kaza kenan da aka zo da ban gado da iya misali mutum iya da iyali a nan gida biyu misali ko ko wata matan mata na ɗiya amma bus tare ke kike gida ya bar misali buhun shinkafa biyu da ya mutu nan buhun shinkafa in kika ɗauko aka dawa to ke za a lissahi ke da kika ce a ɗauko shi kin ɗauki buhun shinkafa biyu. an zo da ban gado za a hudu buhun biyu na shinkafa ko ɗaya da kika ci daga mutum ya mutu duk abin da shi nashi ne ya zama na gado kenan mai so ya taɓa ya a lissahi cikin kanshi eh haka ne tsarin
to sai wannan yake tambaya cewa wai ana azumi ran eh, ran juma'a eh ana azumi in mai dalili ne amma haka kurin annabi ya ce ba azumi sai dan ka azumi kayan juma'a kuma ka alami shi gama da juma'a ma da juma'a kadai ba azumi dan juma'a annabi hana eh to mai tambaya na gaba yake cewa yake tambaya cewa ya ake wankan janaba
ya je makaranta lokaci yayi a takaice kurin ka samu ruwa mai sunan ruwa da ruwan ka mai sunan ruwa ko a fambo ko a sahani ko a daro kurin ka yi ne wankan janaba ka wanke hannunka bakin wani hannu ka wanke al'aurarka gaba ɗaya ka ka wanke cibiyar zuwa gwiwa ko ina ka wanke gaba ɗaya ka zo ka zuba ruwa ka zo ka yi alwala kamar ta sallah yan tawar kullum ka zuba ruwa a kanka ka wanke kanka su uku da kyau ka wanke bangaren jiki ka yi ƙasa bangaren dama har ƙasa bangaren hakan ko ina ka wanke in ka haka da niyyar wankan janaba wankan janaba yi mun saura ta makaranta a ta karatu in wani lokaci ya lakai mu gobe sai bayan zamu je kare goma shirin kare goma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
Right.